بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau muna talatin ga watan jimadar kula hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha hudu ga watan daya miladiya dubu biyu da ashirin da daya Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa idan ba manta ba dai muna cikin wannan littafi ma da ba'dal maut kuma muna magana akan asnafun tumtahanu bin nari yawmal qiyama bangarori har muka zo muka yi magana akan kashi kashi daban-daban aka dauki kashi na daya aka yi magana akan yadda za a samu jarabawa ko waɗanda za su abin nan din wuta ranar kiyama daya biyu aka zo kan shafa'a shine nan ba ta hudu da abin da ya shafe ta to a ciki ne muka yi magana za a ba mala'iku ceto za a ba manzon Allah wannan babban matsayi al-maqamul mahmud sannan bayan haka nan kuma muka yi magana kan shafa'atul anbiya yanda annabawa su ma za su ceto har muka ji yanda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake neman ceto da wannan ayaye nashi to jiya mun yi magana an yi magana har da ceton da za a ba muminai yanda muminai suke samun ceto jiya muka yi magana akan yadda ƙur'ani zai ceci ma'abotansa cewa lalle ƙur'ani yana ceto sannan aka yi magana akan yadda ayyuka na ƙwarai suke ceton mutum kyawawan ayyukan da ya aikata a ko da wani abu ne da mutum yake gani kamar ba komai ba yana da matuƙar fa'ida yau mutum ka samu akhirat kun ga shine karshe da aka yi magana aka ce mutum in ya rasa abin da zai yi na alkhairi ko da ya samu mutumin da yake yana zaune mai zaman banza irin yadda yara ke zaman banzan nan ka ɗauko shi ka ɗora shi akan wata hanya da zai rika samu yanzu ya inganta rayuwarsa yana ci yana sha a ciki kai babban alkhairi domin kyale su haka nan musiba ne kyale su haka nan abin nan kullum mutum zai rika auna cewa inda na shi dan ne ya zama haka ya zai ji saboda haka sai a taimake su aka ce to in ma ba haka nan aka ce to shi akhirat ne ba zai ma iya gane sana'an ba ba zai iya ba aka ce yana da karfi ai to ya amfani da karfin shi ya taimaki wani idan ya zauna ba aka ce in dai ba wannan ba shine manzo Allah ya ce ma Abu Dharr kai sai ka hana alkhairi ko kadan a wurin mutum ba za a samu alkhairi ba yace to in haka ne kawai a koya mai kada ya cutar da mutane shikenan ba shi ne ƙarshe ba kada ya buɗe baki shi ya cutar da wani da harshensa ko da wani aiki na shi kada ya wannan shi kenan an tare masa wannan bai yi komai ma an tare masa to waɗannan su ne abubuwan da muka magana jiya yau kuma insha Allah ta'ala za mu ɗora akan wani babban darasi na biyar a cikin lambobin da muke jirowa shine fil haudi wal mizan was sirat wannan wuri babban wuri ne inda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya bada labarin zai dinga kaiwa yana komowa yaga cewa ya kwaci al'umman nan qala Allah ta'ala inna a'tainaka al-kautsar in mun mun ma kyautan kautsar kyauta mai yawa wasu kace wasu kace al-kautsar wannan tafkin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ba manta ba dai jiya an tunatar da mu yanda ibnu taymiya ya magana yace shi tafkin nan na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam in kana so ka sha shi a can tun daga nan zaka sha daga nan zaka fara sha sha biyu ne sa'a sha na farko shine ka sha a nan sha na biyu ka sha a can saboda haka an ba manzon Allah tafki biyu tafki na farko sunnan shi idan kai kokari ka sha sunnan manzon Allah a nan ka bi abin da ya karantar kai rike ka tsantsame har mutuwa gwargwadon yadda ka rike shi sosai ka sha sunnan nan to haka can ma za ka sha kuma wannan kautar din nashi da za a dauka wasu ma ya diba da kai sai rika ba su suna sha idan ko mutum yayi nesa da sunna a nan to gwargwadon nisan ka da sunna a nan ka kitanta gwargwadon yadda can ma ba za ka sha ba in ka sha kaɗan can ma za ka sha kaɗan in baka sha ba kwata-kwata abadan hasali ma wasu kare su za a yi ko ƙarasowa wajen manzon Allah ba za su yi balle su sha kaɗan kasunan sun dangaro an sha bala'in kishiruwar da ba taɓa jin irin ta ba kamar yadda zamu gani cikin nan wurin wanda ji ya sha wannan ruwan na tafkin manzon Allah ko wuta ya shiga ba zai nemi ruwa ba sai dai ta azaba ta daban amma dai ba ta kishiruwa ba ruwan shi da sauran ya nemi ruwa wanda ji ya sha wannan shi yasa wasu daga cikin waɗanda a nan duniya aka kwatanta ba su ruwan da ba na nan duniya ba ne ai ba su ƙara neman ruwa ba ku dubi ummu aiman da muka yi maganar ta hijira ta yi kishuruwa ta kama ta kai tafiya ta yi tafiya ita kaɗai za ta madina har kishuruwa ta sa ta sauka kawai ta ga mutuwa za ta yi ta ga an zuro mata wani guga daga sama ta kama ta kurba da ta kurbi ruwan nan daga nan ba ta ƙara neman kishuruwa ba ko ta yi azumi ko ta yi wani abu ba ruwanta da ruwa tun da ta sha wannan ruwan kuma ga watan bayo Allah ya tama da ta hijira ko aka doro ta akan jaki suka doro ta akan abun hawa suka shayar da ita zuma suka shayar da ita zuma suka shayar da ita zuma saboda idan ana zafin rana ka sha zuma zaka ji kishuruwa ran nan sosai ha sosai ana zafi sosai ka sha zuma sosai ana zafi ba ka zafi ba ko haka ga zafi yau ngana zafi sosai ka sha zuma sosai to ita sai suka shayar da ita zuma a lokacin ana bala'in zafi kuma suka ana ta ruwa suka tafi da ita cewa za a raka ta tafi abin nan su kora ta garin su tunda ita ta kiyar da ta bi su kawai su kora ta ta koma garin su tana ma kokari ta musuluntar da wasu ta ce ba kwace a kore ta daga gari bayan ka fara koran mutane daga gari wasu da addini a ce kai ba dan kasar bane ma kore ka amurin mumkin sau da aka da suka matsa suka kore ta nan ta tafi hanya suka je kuma saboda masifa ta kafirci ga bala'in zafin rana malam suka batta akan abun hawa suka sauke ta a cikin rana suko suka koma inuwa suna zaune suna kallon ta ga ta nan cikin rana ta mutu ma Allah da ikon shi sai suka zo kawai suka ga ruwa ta ɗaya ta ne ya ji jiki ta ta sha ta sha ta jike ma jikinta suka ce ruwan mu kika ɗiba kuma suka ga ta za ta ɗebi ruwansu ta ce a ina ba ta ba ta yaudara ta ce Allah ya kare ta ta yaudara duk da kuka yi man haka ni ba zan yaudara ba in ta kan ba maku ruwa ba da izinin ku ba abadan suka lalle ka inda suka aje ruwa suka ga ruwan sulami lafiya lau to ya aka kika samu wannan ruwa ta ce wanda nake bauta mu ai ba ni ruwa suka ga ruwa ga hatta jike jiki duk jiki da ruwa wannan yasa suka sassauta suka ce kai abun na ko ne abu tare da shi saboda haka Allah tabaraka wata'ala yana yin abin da ya ga dama zai kyale ne wani lokaci ai tayin ba daidai ba amma ba bari yayi ba kawai lokacin da zai aiki ne bai yi ba lokacin da ya shirya ma abin ya kai iyaka ne bai yi ba kaga duk wannan fitintunin da kake gani kawai abin da ake bukata mu koma ma Allah kawai amma wallahi wata rana ta sun zama kabaru ta na idinillahi ta'ala ai da babu su to wata rana ka za su zama ko da mu ba mu gan karshen ba ma balle ma muna fata amma wata rana in aka koma ma Allah za ka ga abin ya koma ya yi daidai domin duk wanda ya sa rai akan banna ce za ta dore ko zalunci ne zai dore ya yi ma Allah mummunan zato ta ita zalunci a doron kasa ga Allah ya kyale inna Allah la yumli lis zalim Allah yakan yi ma azzalimi jinkiri yayi kai abin da ya galawa hatta idza akhadahu lam yuflithu haranan da ya damkai to ba zai sulle ba kuma ba a yi ma Allah da san cewa banna ta ci gaba Allah tabaraka wata'ala ya riga ya wajabta ma kai ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin mun wajabta ma kanmu shi da kai ya ce ba wanda zai wajabta ma Allah amma ya ce Allah ya ce ya wajabta ma kai zai taimaki mu'minai akwai za ka ga Allah ya ce ya wajabta ma kanshi abu da kanshi ba wanda zai tashi kamar da ya ce ne yanzu idan ka zo da safe ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula so uku da safe so uku da yamma Allah ya wajabta ma kanshi zai yarda da kai ranar tashi alkiyama sai ya gamsar da kai to amma shaitan shi kuma yana da ya tara boda wannan sani yanzu yau kai so uku duka zan da fara ni kan da Allah ya ka ka ka zuwa ka fara insha Allah to da zafi a zaka da shi da zafi a zaka da shi kare ba za a yi wa daga rayu da zafi ta wuce safiya ta riga ta wuce to duk wannan shi ne abin da ake mana ake mana abin nan kullum mutum ya zama a faɗake yake a faɗake kake ka tuno kaza ka tuno kaza ka tuno kaza da kaji sai dan yana neman ya jaga ka ja kana ja kana ja kana neman tsari da shi kana ja kana neman tsari zai ga Allah ya wuce ka samu ka tutu za yanzu nan za a zauna da kai ana hira ana ta labari ana ta labari ana ta labari amma da ka tuno cewa a an ce ko in dare ya in karanta suratul mulk kafin yi bacci wala kana dauko ta ka fara sai bacci ya kama ka in ba sa ba da wuya kai rage ka yi bacci amma da hira ka ci gaba da yi wani wata rana ya ba mu wani sirri ya ce shi wallahi ita da dare ya fara ya kasa bacci yayyeye bacci ya kasa kawai zai ce wuri karanta qur'ani yanzu yanzu ne ce zai baki shi shi da yawa yanzu yanzu ne zai bacci yana fara karatun na yanzu ko ba da tazwihi yanzu yanzu ne zai bacci saboda shi kan bai son wannan sai so rige rige suke shi da mala'ika in dare yayi in safiya ta yi rige rige suke yi in yamma ta yi rige rige suke yi idan kai sa'a tashin farko ka ambaci Allah sai sai dai sai malaika ya fatattake shi ya gudu ya kyale ka shi da wannan ya rubu da kai to ranar zaka wuce cikin alkhairi in ko kai rikin sa'a baka ambaci Allah wadannan malaika sai kyale ka sai dan nan zai tada mal malaka inda da dare ne da zabe ta ce baka ya lailatul kai bacci dare tsawo ka kara ka kara bacci in aka ƙara rashin sa'a yamma sai baka yi ba daga nan shikenan ka kwana da shi ka wuni da shi to ran nan sai ya da malmala ka gaba daya to laka mu yi kokari mu rika tsare abubuwan nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu sai mu tsira to saboda haka wa an Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da min ta Allah tabbata a gare shi ya ce haudi masirata shahrin yace tafkin nan nashi wanda za a ba shi a lahira tafiyar wata guda ne fadinsa sai an yi tafiyar wata guda sannan za ka yi ƙarshensa ma'uhu abyadu min al-laban sannan ruwan kuma ya fi nono fari nono ya fi nono ai tana da mata ke na yaran da suka tashi jiya ko malam zani mata ba ba su suke su da ke amfani da wannan kalmar ya fi nono fari kari magana dai ai tana jin tsiya ba wani abu za ka yi mata ka ce ba zan yi wata ce ya fi nono bari wai daga da wani da wata ya fi nono bari wani ba mutum ta zo ka ce to shi ke da duk da kika yi haka ke ba za ki zawa ka wata ce ya fi nono bari buga tsiya to ta bi daɗi daɗi ke nan ko nan kai ga mal abin da ta ce ita da ba sakin ta aka yi da haka wallahi in kina yin kaza kaza auren nan za a za a warware shi tace in an yi haka ya fi nono bane to kuma in aka yi tace gida daukawa za ka ce daga kawai da kai daga kai baka san wasa ba to sai daga wasa to zo da kai ce to shi kenan warihuhu atyabu min al-misk sannan kuma kamshin sa ya fi turaren miski kamshi galibi ba ma tsawara turaren miski saboda ba mu san shi ba wanda ke zo mana nan kawai ba ba daga ce bane in kana so ka san yadda turaren miski yake ka ji irin kamshin turaren miski na gaske to ɗayan biyu ne za ka san inda yake ko dai kai sa'a waɗannan kibarun shafiyat din na harami su shafa ma ko kuma ka shiga cikin Hilton ka ga inda ake saida shi asalin inda ake cikin runduma runduman kwalaben nan to ka ga inda suka karkasa shi a nan wurin to nan ne za ka san yaya miski yake amma da wannan da ake zan tsiyayowa a kawo mata da rika zai ɗari gida ba za ba da wanda gida dan wannan da ake zan zuba cikin abu nan na za ce maka ga mis ha ba wannan juye-juye ne kawai aka yi amma na gasken nan in ka sha kai ka ji kamshinsa sannan ka tuna wai aljanna wannan lakas aljanna da wannan ake jika ta zaka gane abin nan babban laka laka malam sani ta ruwan nan yaɗan da za a yi na bango na gidan aljanna da ruwan miski ake yin shi da turaren miski ake kwaba shi su ga sai abin nan ba sannan ga ciyawar gidan kuma za'afaran eh ce ci wa amal li menene ba lidari gadin ridwanu khazinuhu wal jaru ahmad war ridwanu nashiha quturuha zahabun wal misku tinatuha wal za'afaran hashishun nabitun fiha haka take la dara lil annab tabki an ad-dunya wa ma fiha wa laqad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha wa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha أموالها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لكفراب الدهر نبنيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها والموت لا شك يفنينا ويفنيها وأمل لدار غد رضوان خازله والزعفر منين رضوان خازنه والجار أحمد ورضوان ناشيها قصورها ذهب كجي جدا جر جدا جر sai wanda ya san kaga mai zinariya ya fara girgiza kai mai zinariya ya fara girgiza kai da ya ji ce kusuru ha zahabun to sai wa raka saboda ya san zinariya gidajen sama malam sani a ce ma gidan sama ba fa gidan kasa ba irin wannan gidan sama da zinariya aka yi ai shi ne muka sa wata rana ya je kasuwa ya mana aiki muka ce a je a gwada inci tara na bulo a gwada a ga nauyin shi sannan a auna a ce in inci taran nan na bulo ya zama zinariya nawa zai sai da ya kai 1.8 billion naira 1.8 b malam sani ba m ba mi ba ba m ba b billion a biliyan biyu miliyan 200 ne babu 1.8 billion block inci tara na zinariya in ya zama eh in ya zama zinari in yanzu ne ma da abin ya wuce nan to kaji yanzu ya lurka kaji yanzu kuma masu zinariya sun faɗi ko ya lurka ma saboda haka yanzu zai zama wajen nau kenan wajen 3.6 billion blok daya ko wannan wurin yanzu aka ce a gine shi da blok inci tara blok nawa zai ci kuma biliyan nawa zai ci balle a ce ma kusuruha zahabun gidajen da zinariya aka yi su wal misku tinatuha turaren miski shine lakan gidan waz za'afaran turaren za'afaran shine hashishun nabitun fiha shine ciyawar da ake take tsurowa gidan da aka yi baitin karshe aka ce fa man yashtari fi janna wane ne zai zo ya sayi gida ya samu gida a wannan gidan a aljanna wace so ya saya wane ne ana tallan gidan ga kudin biya ma arha bi raka'atin fi zalamil layli yahyiha da raka'a ɗaya wanda zaka raya cikin dare sai a baka gidan nan wane ne yake so yanzu ya yanki gida a aljanna bi raka'atin fi zalamil layli yahyiha ko da da raka'a ɗaya ne da zaka raya cikin dare ashe wanda ke kwanciya tun daga farkon dare har ƙarshen dare har ya rasa sallah asuba to wannan ma wanda ya kai shi asara kwanta mutum ya kwanta ya yi ta bacci ya yi ta bacci ya yi ta bacci tun farkon dare wani yanzu karfe tara ko karfe goma ya riga ya bacci amma kuma baccin nan bai sai ba ya dinga yi ya dinga yi ya dinga yi a kira as-salatu khairu minan nawm bai tashi ba a kira ta karshen bai tashi ba ha ai sallah suwa bai tashi ba sai bayan an jima masu sallan kotu suka dashi sai ya dauko buta kuma bai jin kunya ya fito kofar gida wai zai alwala ya salla to wai ma mai salla kenan abin in kana tsayawa kana kallon yanda abin da yake a ce ma yau malamai har cewa suka yi idan aka tashi sallar asuba kaga cewa gashi na rana ta kusa hudowa za ka samu raka'a daya amma fatiha kawai za ka iya karantawa suka ce ka kyale sura saboda ka samu wannan dai a sai ka samu sallan nan cikin shi abin nan kai ta baka fatiha kawai ka kyale wadancan saboda ka samu sallah su wannan kafin rana ta hudu amma wani yana kwanciyar sa kuma radda aka juya abin aka ce kuɗi za a samu shine za ka tarar gaba ba wanda bai iya tashi ba ƙarya ne wallahi ka ji mutum yana ta ba zai shi kwata-kwata bai iya tashi ƙarya yake rashin ba abin muhimmanci ne radda wani abin muhimmi ya gitta a gaban shi zaka gan shi a gaba ƙarya ne an san cewa za iya yiwa yau da kullum wata rana shi dan ya danna mutum ko dai a samu jarrabawa yau da kullum to amma a ce kullum mutum shi bai iya sallah da asuba kwata-kwata kullum bai iya sallar isha'i a cikin jam'i kwata-kwata shi yanzu munafiki ne ya harbi mutum ya samu ciwon nifas in ka ga mutum bai iya sallah asuba cikin jam'i bai iya sallar isha'i cikin jam'i ya samu karkara na munafiki ya harbai kana da lafiya ya fito fili ma daga nan za ka ga daga wannan ciwon sai ya fito tsantsa Allah ya tsare mu tawo wakizanu shi wannan abun nan dinsa wannan abun da ake koren wurin su ne kizani masakan da ake zubawa ciki inda ake zuzuba miskin ku duba cikin nahar na nan ba na uku kizanu mafraduha kuzun kuzun wa huwa min al-awani al-ma'ruf yana daga cikin wasu masakaiya ne sanannu wannan da ake zuzubawa wato idan aka zo shi wannan nonon shi wannan haudin har akwai wanda ake zuzzubawa cikin abubuwan zubawa a jira waɗanda za su zo saboda rika tuttulo masa suna sha saboda na musamman ne su ko waɗannan kanin zumus sama za ka gan su rakata kamar taurari a sama saboda yawan kofuna da yawan su da kamar taurari ga sunan da yawa iya adadin mutane man shariba minhu kaji malan sani duba ku sai kare man shariba minhu duk wanda ya sha wannan tafkin ya sha ruwan nan daga ciki fala yazma'u abadan ba zai kara jin kishirwa ba ha abada abadan ba zai kara jin kishirwa ba ya riga ya sha tun da ya sha wannan ruwan ya tsira kaga wannan sharadi kenan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne masu wannan tafki su ne aka ba annabi wannan kyauta wanda duk ya fita daga cikin musulunci ko ya fita daga cikin abin nan ba zai sha ba kwata kwata abadan ko kuma dan bid'a tunda in bid'a zai ga ana kare su sun gangaro an jiki shi ruwa ta bala'i sun ga ga ruwa nan ana gangarowa za a zo shan ruwan nan sai a wari su a kare ya ga mala'iku na fatattaka su kamar yadda ake fatattakan bakin tumaki sun zo garken su a kore su yana cewa ku dane su al'umma ta ne saboda an ga alamar alwala a ce ina ai waɗannan baka san abin da suka yi bayan ka ba sun canza sun musanya abin da ka bari annabi ya ji haushin wannan abu ya ce to ai nesa da su ko ganin su ba na sani haka za a waye abadan ba su ba wannan ruwa wanda bai sha ruwan nan ba ya shiga uku ta kun dai ga wannan gashi nan wanda ya sha wa fi riwayatin haudi masiratu masiratu sahrin shahrin tafki na tafiyan wata guda ne wa wa zayahu sawa sannan gefen su duka gefen sama duka ɗaya ne su ma wata guda guda duk inda ka bi fadin sa wa ma'uhu abyadu min alwarqi sannan ruwan ya fi fari fiye da azurfa wanda ya sa azurfa ya tsanta fara ta to farin farin wannan nonon ya fi farin azurfa ya fi azurfa fari wataƙila azurfan da na san wata irin azurfa da iyayen mu suke sa wai kai akwai ta irin mulmulallan nan wadda take mulmul eh saboda irin da wanda ya abun nan wanda da eh irin da azurfan nan mulmulalla ta yanzu na da yabun nan ai kaga ita wannan tana da fari sosai maka wanke ta kaga shi ta irin wanda da ake daura ma yara a wuya ai mazururi ko sini Suryani hmm azur ba ake baka azurba ba wata dawo da abu azurba azurba ce asalin ta azurba ce da ba haka take illa kawai wanda ya san ta zan da ba garta ni da ba ba da ni ta ba sai da sai wanda ya ga ruwa sai da ba sai da kai ni ta amma da ina da ita wannan karin azurfa eh to amma ka eh maganin mayu wadda ake mai tsini ko ko dai ko dai bide ne tun da an gane ta dai wuce ne amma dai fara ce sosai wanda abin ko tana da fari sosai to shi ne wannan nonon aka ce ya fi wannan abin babban na wannan wannan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai kurera radiyallahu anhu wato kullum in kana jin sifan fari ana maganan fari yana da kyau fa'al ne shi yasa Umar dan Khattab ya ce shi dai in ba dan kada ya tsananta ba to lalle ɗaliban ilimi ya zama cikin kayan su akwai fararen kaya sosai sai ai ma su kisa farare kawai saboda fa'al domin fatan da ake wannan farin yana nan yana nan farin nan yana haska ka yana haska ka har ya haska zuciya ka ita ma ta zama cikin haske shi yasa ya ce ku saka daga cikin kayan ku ya zama akwai farari kada kullum a ta garin ka dulum kamar wannan shi'a a wata baki kullum baki kullum baki kullum baki ba daidai bane har ma wani lokaci a shekara ya kamata a wani watan ka kiyayi baki sai wannan watan ya wuce kada aka shiga muharram har zuwa safar ashirin da takwas ga watan safar to ka kiyaye baki domin in kana sa bakin nan a wannan lokacin kana adala mai shi'a ko kana da bakaje mata shi yasa ba laifi su yi hijabi da yawa saboda lokacin da aka zo aka shiga muharram zuwa safar sai su wurgar da baki kawai gaba daya sai ne kabin su ko amma dai aka ganta da jan niqabi ko da wani kala ko fanyi sai wannan ta sa sun san mata tare da su amma bakin hijabi da bakan kaya baki kirin da wannan dogon rigan baka mutum kuma cikin muharram ya ta sa sai sati ɗaya yana sawa shike na yan shiya sun gani sun ga dangi sun ga dangin su mutum ko yana da bakaɗen kaya lokacin muharram ya shiga kawai sai a ji su sai ba su har sai muharram ya fita safar ya fita shi ma tunda su ba sa gama wannan abin sai ashirin da takwas ga watan safar saboda haka sai mutum shi ya kyale su kawai daina sawa saboda kare su muke ba a so ka sifanci da wasu mutane ku duba Ali bin Abi Talib fa cewa yi da mutum zai rika kwana a hijir Isma'il yana bauta Allah baya ko komi sai sallah baya komi sai karatun Qur'ani baya komi amma in ya kasance ko a zuce shi ko a aikace aikacen shi yayi daidai da waɗancan mutanen to yana mutuwa ranar kiyama cikin su zai tashi wannan ibada ba za ta kare shi da komai ba wala ta da shi shirin wala ka dole ne mutum ya kisu a zuci ya kisu a aikace ba a cewa niyya na san mutane da yawan an yi maganar nan sai su ce niyya innama wani ma shi ma bai magana hadisin ba ya haddace shi ne dan hujja da amma magana sai ce a ai hadisul awwal ce bai ma turanci ma dama ya kai kenan wanda ya iya ne na fitan wancan mutumin na figa shi ya iya wanda aka koya mai a kasan da school na islamic studies shi ya iya shi actions are judged according to the type so intention ina yi my intention is different kaza kaza ƙarya ne hadisin gaskiya ne amma wannan ma'anan ba haka aka ce ba cikin iktidawu siratul mustaqim cewa idan aka samu mushabaha daidai dai ko ba niyya yi manna idan ka kwaikwayi wasu mutane an ce maka mutanen nan sun shahara kaza suke yi sai kai ka zo kai ka kwaikwaye su ko ba da niyan kwaikwayo ba in dai an kwaikwayon yayi daidai da yadda suke yi kai ne ba dole sai kai niyya ba ba a ta niyya sai ta zo a koyina niyya ta kan zo ne wajen aikin da za ka yi na ka samu lada amma wajen ka bata in kai mushabaha abun ya haɗe da nasu ne daidai ko kai niyya ko ba kai niyya ba in dai za a kalla a ce ka zama irin su shikenan magana ta lalace ya fito da annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum ma za ta kainiya ba in dai mutabaha sai daidai tunda man tashabbaha inda a ce da akwai wani abu a tsakiya sai ya ce in wanda yayi niyya ya kwaikwaya amma sai kawai sai man tashabbaha wanda kawai aka ganshi aka ce ai ko yayi kama da su wani to yana cikin su kawai duk abin da yayi din ne ko yayi niyya ko bai niyya ba ku karanta ana kai shi da siratul mustaqim kada ka je gaba da wani wani ce to na wannan fa yana nan ibn taymiya ya yi bayani sosai salihu usaimin ya zo kasa yayi sharhi ina jin ma waje dan muke aka karanta mun ka karanta su dika to da ka mutane mu kiyaye wadannan abubuwa ba ka mutum ya tashi cikin matsaloli to to yanzu kuma kalle da ake musabahan nan in za a yi aure su ake kwaikwayo sai an zo an yanka ce sai an yi wane ne sai an yi wane ne ko mutum wani lokaci abin takaici saboda wani lokaci jahilai su ke wakiltar mutane a wurare da yawa sai su yi abin da za su bata man abubuwa wajen neman gyara ne sai su bata yanzu ran na akwai wani mutum da na ga nuno hoton shi inda wata rana kana buɗe abin nan ka buɗe facebook za ka ta gani abubuwa inna lillahi wa inna kai ta gani rubutu ana ta turowa sai aka tashi aka turo wani mutum aka ce wannan dan uwa yayi yayi wani hadari mai muni sun mutu da shi da matar shi da ƴaƴan shi gaba daya sun mutu amma da aka nuno matan ta sa hijabi gashi ne shi da ita sannan kuma yaran sai aka nemo hoton birthday suna ba hoton su da aka dauka ranar birthday sai aka nuno da su ake nuna ga sunan za su yanka cake aikin yahudu happy birthday ga shi na ci rubutu kuma ana son a yi taziyar sun mutu ne bayan sun mutu suna kwaikwayon yahudu to ga ba taimake su ba da masu sawan ba jahilai ba ne ko akwai irin wannan ba za su tashi ba sai su sa wanda za a nema masu kuma ma dai nema abu kawai a sanar wanda suka san su sun san su to Allah ya tabbata Wani magana ya yawo da shi a Facebook a yawo da shi ana nuna sa ba shi ba shi bane wannan bai da bambanci da na'ayi duk bid'o'in da fa aka hana mu yanzu kusan an dawo ana yin sa kai kai sai saboda mutane za su zo yanzu mutum baban shi mutu ko na shi ya yi kwana bakwai ya ce inna lillahi yau shi ne kwana bakwai da muka rabu da wannan baba an ƙara yin kwana arba'in ya ce inna yau kwana arba'in kenan da muka rabu da barkasawa ne ya yi shekara ɗaya an ce yau shekara ɗaya har da wanda na gani ran nan shekara ashirin da shida an san yau an ce yau shekara ashirin da shida kenan da muka rabu da su kwani to shi kenan ba abin da aka hana da an dawo ya addu'a kada ka wuce wurin sai ka yarda in kana son Allah kana son manzo Allah ka ka wuce sai ka yarda wannan ba daidai bane ba shi dole amfani hal hasali ma matsaloli ne tunda za a zo wani a rasa hoton shi da za a sanyo mai kyau sai wanda ya saba ma shari'a gaba daya a dauko a ko mace a dauko ta da nan sandan dan kamar falwaya a sa ta kuma ce ita ta mutu shekara daya ana ga masa matsaloli to sai dai wasu an tashi su ila ce ba su suka ce ba su ba amma dai ana jan matsala ina ne وعن ابي امانه رضي الله عنه انه ان كو نانتي ناني كو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله وعدني ان يدخل الجنه من امتي سبعين الفا بغير حساب الله يا من القوري zai shigar da wasu daga cikin al'umma ta aljanna har mutum dubu saba'in ba tare da hisabi ba faƙala ya zai bin ahmad wallahi ma ula'ika fi ummatika illa ka zubari ashabi fi zubari shi wannan da ya ji maganan nan ya ji an ce mutum dubu saba'in kawai shi ya gansu yan kaɗan ya ce to ai wallahi waɗannan mutanen dubu saba'in an kwatanta su a cikin irin wannan ai ba su da bambanci illa kaman kuda wato wannan a ce kuda wato wanda yake da irin nan kala-kalan nan wanda yake yana abin nan ba irin mai ɗan zane-zanen nan kun za wani kuda wanda yake da da wani zane wanda ya fita daga sauran kuda to shi sai zama kaman irin wannan kuda ne mai ba ko wani kuda mai zane wani kore kore ba mai kyau in ka gani sai ga kamar da kyau daidai dan kuda ne shi ko kun gane shi wanda ya zauna kawai ya za shi yana da girma amma za ka gan shi shi an mai wani zane da wani zane kore kore in ka kalli ka ka kai sai gan shi mai kyau illa dan dai shi kuda ne ka san kuda su da mashaki to shi ne shi sai ce sai dai kamar irin waɗannan kudajen a sauran kudaje an kwatanta yawan shi ba kawai kawai ya tashi magana shi zai kalli abin da ya sani ne sosai ya magana kai yace ai an kwatanta waɗannan mutanen yanzu da aka ce dubu saba'in a cikin al'umman ka abin da yake so dan ya nuna sun yi kaɗan ke allazi ya'lu launuhu surbatan kun gai shi nan wa hiya kashfurat shi ne wanda zai yi wannan da zane zanen yana da irin shi yace ba wani mutanen nan sun yi abin nan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma kun ga gara da ya magana nan fa yace shi da yaji an ce dubu saba'in to wataƙila ba ya ce to ni ma ba ciki ma kenan ko da ka bari ya dan nemi buɗi a ƙaro da annabi ya ce mutum dubu saba'in za su shiga aljanna daga cikin al'ummarsa an mai alkawarin wannan babu hisabi sai shi mutum wannan ya ce ta ma'anan kowan koma kan kudan ba gaskiya kau ai sun yi kaɗan in an kwatanta yawan al'umman ka da mutum dubu saba'in gaskiya a ce yan kaɗan ne wanda za su shiga aljanna babu hisabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to قد وعدني سبعين ألفا مع كل ألف سبعون ألفا وزادني ثلاث حسيات yace to kaji ban ta kare Allah ya yi min alkawari saba'ina alfan ma kulli alfin saba'una alfan ya yi min alkawarin dubu saba'in bayan nan sannan kuma kowace dubu kuma za a ƙara masu dubu saba'in kowace dubu tana tare da dubu saba'in kenan ko kowadanne kenan kaga an lullunka kenan sai ya ƙara ya dunkule ya ce ban da wannan kuma wa za da ni salata hasayatin sannan ya ƙara man kamfata uku kuma da zai yi da kai sai kamfaci wasu ya zuba ya kamfaci wasu ya zuba ya kamfaci wasu ya zuba ya ce to wannan daga nan dole ya shiru saboda kamfata Allah ai ba wanda ya san ya kai yawan nan sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma habba so dai ba har so kan fata uku to amma nan abin da ni nake so mu gane ku gane ko mu gane cewa duk wani matsayi da ake magana za a samu a lafiya bayan mazan Allah ne wani ya zo ya ce shi aka ba wannan matsayin to sai dai shi dan su mogal ne ya ja ya ja matsayi na mazan Allah ya zo ya ce shi aka ba wannan matsayin shi ne zai tashi da riga dubu saba'in aljihu kai riga amma kowace riga tana da aljihu dubu saba'in a cikin kowane aljihu kuma zai sa mutum dubu saba'in ai kaga yana da da manzon Allah kuma ma har ya ce wai ya diba ya kai aljanna sau daya ya ƙara diba ya kai ya zazzage ya ƙara diba ya kai ya zazzage ya ƙara diba ya kai ya zazzage har sai ya kai sau uku ana ce wai yau me kake yi ne kake ta kaiwa kana komowa ce ina diban ma wuta zikirina ne ina kai su aljanna saboda haka sai ya ce wai wani wurin ya ce wai marra'a marra'a marra'a marra'a marra'a marra'a marra'a marra'a ni har so goma ya ce wanda ya ga wanda ya gani wancan ma ya ga wancan shi ma wancan ya ga wancan shi ma wancan ya ga wancan shi ma wancan ya ga wancan har hawa goma ya ce da kalan jannata bila hisabin wala iqabin wala bukani ya ce zai shiga aljanna babu hisabi babu azaba kuma wannan magana ba ƙarya ba ce in ko ka je ka ga ba haka ba ne to tukume shi hakan ya fara da sai eh eh ka je da ga wani ga wani da je sai ka ga ba haka ba ne sai ka tashi ja ko ba sai ku yi yiwa wannan sune sune sune wurin kai yake ce mata bahatu shine kwaje kwaje ƙarya sai da hatu kenan wannan shine shada'atu mun ta hashada'atu shine shada'atu ƙarya to da ka wadannan duniya wannan din su ba abin da za a kariya ne wannan matsayi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma Allah ne ya ba shi ba shi ne yace yana da daman ya je yi haka ba da kai to da ka da ta'ala kuma ko kuma sa'atu haudika ya nabi Allah sai shi wannan mutum da ya ci gaba da tambaya yace ya manzon Allah wai yaya fadin tafkin kan nan yake tafkin kan nan kwatanta mana fadinsa qala kama baina udni ila amman kama baina udni wa amman kama tsakanin udni da amman waɗannan wurare ne wa awsa'u wa awsa'u yace yana da fadi fa yana da fadi yana da fadi yana da fadi ya shiru da yadai annabi na nuna hannunsa cewa lafin nan na mai fadi Allah ya sa da fadi sosai to da haka qala fihi ko mas'abani min zahabin wa fiddatin a cikin wannan wurin akwai wani makwarara da aka yi inda ruwan ke bi inda makwarara inda ruwan ke bi na wannan tafsir shine mas'abani akwai wurin da ruwan zai rika biyowa wannan ruwan to gaba ɗaya wasu ɗirka ɗirkan fayil ne da aka yi da zinariya da azurfa ta nan ruwan zai biyu to da haka ba ka ga in kana maganar zinariya a sa abin nan ciki baya tsatsa baya wani gamsa kuka ba duk wani abu da kake gani irin na canza kala idan ya zo cikin zina ba zai yi ba ko so nawa zai fita wurin nan ba maganan da shi ba maganan kura ba maganan wani abu saboda nono ne kamar nono bari tas to sai a kwararo da shi makwararin da baya daukan daura baya daukan da shi baya gamsa kuka saboda haka dai dai a sha kawai in an sha ko shi kenan an gama zai kishirwa shi ne mas'aba ga shi kan ku duba na kasa al-mas'abu huwa masilul ma shine inda ruwa ke kwararawa ya bi taurin fa'adin da suke bi ciki zinariya ne da azurfa min zahabin wa fidda kai wannan shi ma in ma za mu tsaya mu kalli hikimar da ta sa Allah ya ce ma maza kada su yi amfani da zinariya da azurfa da duniya zinariya kenan duniya sai dan kaɗan amfanin da za su iya yi wanda bai da yawa amma ado da ita aka ce a bari ado na lahira ado na lahira to makwararin ruwa ma ta inda zai biyo ma zinariya ginin gidanka an yi komi bulo zinariya shafe zinariya duk cikin gidan gaba ɗaya komi ke ciki na zinariya ne da gadon da komi da komi gado ko dan aljanna yana da gado ɗakin bacci gado saba'in kuma kowane gado idan aka hau aka ɗauko katifar da ke bisa gadon aka wurgo ta daga kan gado ta zo ƙasa sai ta yi shekara ɗari tana wurwurawa kafin ta zo ƙasa ya kaga bisan gadon bai hawo da ƙafa sai dai a hau escalator kawai su su sai ka bisa gadon sai za ka sauko ka yau su sauko da gado can ne za a rika cewa malam za ka bai sauko inda za ce baka sauko ba daga kan gado ne za ce baka sauko ba dan ko da magana da da kaza idan baka sauko ba kawai sauko ko to amma kan ne za a ce mutum bai sauko ba tunda in an wurgo katifa sai ta yi shekara ɗari daga saman gadon kafin ta zo inda kafafun gadon suke ya kaga wannan gado kuma sai yana da guda saba'in inda ya gada ma nan zai kwana duk inda ka je kwana ne mata na nan a'a ana magana ta kaje kai dokai kadai eh ko da kofi akwai wala sari kana dan ga wada ajira in ka ajira ta tarbe suka hada wuya sai shekarun da yi a duniya sun kare ba su saki juna su dariya kin shekaru 70 sun kare na ai ai jin dadi na kan wannan shine tabbas gidan kaya na sawa da abin da za ka sa in ka cire kaya ba ruwanka da su ba ka tsara maimaita su sai in ka gana ma ka ce irin su kake so ba ruwanka da tela ba ruwanka da mai yankan yaji ba ruwanka da sau yaji ba ruwanka da mai rini ba ruwanka abin da kake so itaciya ce ke yin kayan sai dai ka balla ka buɗa wanda ka sa ranka za ka sa shi za ka sa sai alharini sai lu'ulu'u sai marjani na ruwanmu da yaji a can ruwanka da wata canda canda wata wace ce wace amma sunan ta wanda ce ita wuce kafan nan a ba ta zancen mace mun canda yawa gezna to ina ruwanka da wata gezna yadda ya gezna ko hankicin ka ya fi gezna a can hankicin da zaka goje gumi ya fi ba a da shi gezna hankicin mace fa wannan abin da za ta saura gashi ta kama ba wanda za ta rufe gashin ba ta haɗa gashin ta kama ta kulle wannan da ake sawa to shine a rubun ba masu kyalli kyallin bane wanda ke daura gashin kawai ko bai na da kyalli kyalli wanda in ta hada gashin kuri ɗaya ta kama ta kulle da shi shine rubun ina ce rubun wanda suke sassanya kan abu a yara ne ake sama biskai wanda za a sa masu wannan yan tsaku yan dutse dutsen nan kamar wuri su yara ne ake sama wannan inda dai in aka zo mai gashin to ai mun yawancin mu nan gashin kundumi gare su kundumi ba za daure ba ka maganin abin da ba ka san shi ba to ko ce shi kai ba ka cire hula daga daga daga daga ka kundumi eh gashin to ko ba ne ne a wani wannan abin da suke nasif aka ce wannan ɗan abin da za ta saura gashi da shi wannan abin ya fi duniya da abin da ke cikin duniya in an zo kuɗin shi duniya da abin da ke cikin ta ba ta iya saye shi to malam sani wurin da faɗan aljanna zai aje bulala ya ɗauki bulalan doki ya aje misali ko bulalan rakumi ya tagale a wurin wannan filin ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya ba a iya sayan shi in duniya ta zama kuɗi aka ɗauka a biya wannan wani wallahi ba za a biya ba to ya ka gani ya za a kwatanta shi ai ba nisba ba nisba yadda za ka gane lahira ya cancanta mu dage kowa ya iya yinsa ya ga ya same ta ka duba ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yace in ka kwatanta duniya da lahira ka dauka ka kwatanta kaman ka je teku ne ka sa ya tsaka ka dangwalo ruwan teku ka dauko shine duniya wanda ka baro shine lahira akwai nisba wanda fasanci za ka samu a nan wani to auna mun karanta cikin kalimat ala firashil maut wani ya ci kuma ɗaya suna faɗa ko ya zo ga masa yace saboda kawai suna cin waɗannan ka saboda fili sai ya ji bango na magana yace masa saboda nan gidan kuke faɗa wannan gidan baya da wata kima baya da wata daraja ni sarki ne da babban sarki na yi mulki irin wanda ba a taɓa yin irin shi ba ana nan ana nan na mutu aka rufe ni zamani ya tsawo zamani ya tsawo kawai wata rana wani mai tuka ne mai yin tukunya ya ɗebo ni ya je ɗebo ni ya je tukunya aka yi ta gasa ne aka yi ta gasa ne aka yi ta gasa ne bayan zamani ne tsawo tukunya ta fashe aka yar ita kuma tukunya ran nan ta zama ƙasa ita ma magini ya je ɗebo zai yaɗe ya je ɗebo ta ya zo ya kwaɓa ya kwaɓa ya yaɗa da jikin bango gari nan yanzu ni ne nan in dai saboda duniya nan ne kuke faɗa ba ta da wani abu ku ba faɗa ba dole faɗa kare ba to kare ni to da ke sa wancan gidan ke sa dole ne ake so a rika karanta littattafai da suka yi magana kan aljanna dan mutum ya san ka lalle wannan gidan ya kamata mutum ya nema a karanta wanda suka yi magana akan wuta saboda mutum ya san yadda za a yi ya yi shiga wancan wani daidai da jibril fa da ya ga aljanna ya yace da ya ga wuta ya yace da aka gama ko da aka kai ne ka to da kai rashin sanin shi ma matsala ne da haka wannan shi da haka ya ya ga masa min zahabin wa fidda daga zinariya da azurfa to dan aljanna ko gida gidan shi da aka mai estate ne wannan zinariya ce zalla in yana so ya zauna nan radda ya so ya koma can gidan shi kuma azurfa ne zalla gaba ɗaya da azurfa ta yi wannan da nan dan aljanna yana da gida biyu ne jere suna kallon juna kuma estate ne wani man khafa maqama rabbihi jannata gida biyu ne ga ɗaya ga ɗaya sai za ka ce haruna rashid ne ko magaranta ya yi rantsuwa ya ce shi in ba ɗan aljanna ba ne wallahi ma zai shiga so aka zo ko rikici yayi rikici aka ce ya za a yi gane shi dan aljanna ne ya za a yi wasu malamai suka yi tafatawa ga mata shi mai kirki ku ne santa zubaida bai wa Allah bi ma'anar kalma mai kirki aka ce ya masifa ce a ce harunun rashid sun rabu da wannan baiwa Allah tunda mun gaya mana mun karanta ta mun faɗe ta ko wasu ce ce Allah zai ne kare ta ya mai mai ta ka da ani ma bari mai mai ta da kai ya ta kada wala zai ranar malar zariya ta wai mai ta sai zubo addu'o'i suke yi zuwa malar zariya da zubai ita ce muka faɗi aka ce sai da ta haddatar da mutum ɗari ƙur'ani a gidan haruna rashid bayinta da cikin gida yadda ta koya masa ƙur'ani su ɗari suka haddace ƙur'ani to ita ce aka da ta mutu aka yi mafarki an ganta a aljanna kawai tana wata yawa ko suka tambaye ka aka ce a rankin yaya aka kika zo menene kawo ki irin wannan jin daɗi ta ce kawai wasu kalmomi ne da nake faɗi su ne za ku faɗi da kanku ta ce cewa take yi la ilaha illallah ufni biha umri la ilaha illallah uf menene wa a ina eh me akhlu eh la mai mai tamu ne eh daya yawwa haka daidai ne haka ta ce ta ce la ilaha illallah ufni biha umri la ilaha illallah adkhulu biha qabri la ilaha illallah akhlu biha wahdi la ilaha illallah alqa biha rabbi haka ta faɗi ta ce wannan kalmomin nake yawan maimaitawa shi za ku gani anan ya fito to shine nan to shine ba wancan littafin mun karanta ba to shine sai shi yayin rantsuwa mu koma wurin yace shi in ba na aljanna bane kawai matsayi da zaku aka ba ka ce ina ga bayi na kuka ya za a yi su bari su rabu da wannan baiwa Allah mai kirki za a tara ba ka ta nemo malamai su ba da fatawa wanne ba da fatawa ya ce ai kaza wannan karshe kawai aka samu naman ta imamu wane ne ciki kada ya kuskure shi ne ya zo ya yi fatawa yake cewa wata sako ba ya ce in dai kana da imani kana da takawa kana jin tsoron Allah to ba komai wata sako ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatan ba ma aljanna sai gare ka ballaka jannatan in khifta Allah ta'ala saboda sai kenan sai warware fatawa ka ta alhamdulillah fatawa ta warware shi kenan Allah ba malan zani da inda yake warware matsala da an samu wasu gwangwanaye aka zo nan yanzu irin wannan zamani ne shi ke nan to yanzu da ake yanzu wasu an tambayi yan yan yan yan duniya sannan ake kawo kan malamai malamai wasu ne karshe in ka bari waɗannan mutanen suka dawo ka kawai banza suka dawo ka wala ƙarya suke duk wata matsalar da ka ji an ce a tambayi malamai sai da aka gama tambayan waɗanda ba malamai ba ka za ka kawo kan in dai a nan ƙasar ne kuma malamai in suka yi fatawar in ba ta yi masu daɗi ba ba za su dauka ba gara da ba ta san su ba suna aikin su kana naka ya fi ma sauki amma su san ta ma matsala ne su kira ka kai fatawa a banza ka je ka kwana min ce ka zo ka bari wasu a banza su yadda ita ma ba su da wani fatawa iya ne ka ji an ce bai abai ya tafi malamai ƙarya ne ba wani tafi malamai da za a yi malamai ya sassa a yi taro su addu'a ko a buɗe ko a rufe ya sassa kenan ba sa girmama malamai ba sa girmama addini ya da Allahumma illa man rahimahumullah to saboda ka wannan daidai ne na haka aljanna biyu ce za a ba mutum kuma kowace ranar muka yi magana idan ka tashi ka je ka tangar ka ta ƙarshe sai ka shekara dubu biyu ka kai inda za ka je ƙarshen gininka tsakanin katangarka da makwabcin kamalar zane shekara dubu biyu dubu biyu kana tafiya kana tafiya ga wurin kai ta kuma in ka je karshen gidan yadda na farko yanda farkon ke gyara can ma haka yake gyara da haka din daga gadawa zai kaya da rauni kai zaman ka duk gidan ka ne in ba mala'iku ke kai mutum ba sai shekaru bai je wani wurin ba a cikin gidan shi bai je ba wallahi sai sun zo sai sun zo sun rika daukan mutum suna kai shi na baka ga har yanzu akwai inda baka gani ba shi ce ni nan yayi min a ce sai an kai ka ka zo a kai ka sauran wurare in ba ka ba in ka zo na wani wurin kai kwanto kai kwanta kawai sai ka ce kai ba sai ka je sauran ba ma ka ban ma wasu a ban ma wasu a ce ina duk naka ne su ma da nasu ni za a yi da su so mu je kawai Allah ya riga ta nan ma to babban abin da zai sa ana nan ana nan sai ka je wata rana ba mutuwa ba sai na mutuwa kuma nan za a ce zauna har abada to kaga ana nan za ka ta zagaye kayan ka ana nan za ka ta zagaye kayan ka na yada zango Allah dai za mu shiga ina to kaji kaji kaji wanda za ka karo ma wanda za ka ji da ji ma wanda ita aka ce kuma har shekara har abada shekara ka 33 ana magana ma da sani yadda kake nan yanzu haka in ka je tun dawo da kai za a yaro dan shekara 30 ka dinga tsalle amin bai ko ta tsohuwa wata rana ta zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya mata irin mujamala ya ce mata tsohuwa ba ta shiga aljanna tsohuwa sai ta kuka ce tsohuwa ta shiga aljanna tsohuwa ta ba ta ce inna lillahi ya ce a'a ba ina nufin ba za ki shiga kwata-kwata ba ne za a canza miki shekaru aka ce wasu suka ce shekara sha takwas suka ce shekara ashirin da biyu za a maida ki ne ya shekara ashirin da biyu kuma har abada kina nan a haka nan kaga tsohuwa ga wawulo ga komi yanzu a dole kace dariya ba yanzu za a je a cire wannan wawulan da dawo yarinya kan garam a shekara 20 da wani abu ba mutum ya zama yana tafiya a duke Allah sa na zani shi ne ba suna yaran haka waya aka ce ko ataraba kaza ataraba ataraba wa kawaib ataraba yake ne sai ka dubo shi ka dubo da ka kano zawa ji ba a rike wallahi yan mata ne waɗanda suke sa'annin juna waɗanda mamansu bai faɗi ba ba sa'annin juna kuma ba nan bane kamar ka gaskar ka shigo ka ganta zanne su gida ka bar silifar ta ya zo ya koyi da yawa ba da ba na lafiya lau kuma haka za zo na har abada ina na magana wanda zani na magana na magana ala Allah za ka da ya zama iyakanmu da ya ta labarin nan kawai atraf ba ta rai baka ga abin nan bai ibn sayyati wa sabiyunna nawahidun aka yake bada jikin nuniya sai ce maman su duk kowane sai bai kwanta ba aka suke haka za su zo na abada to shi kuma ga shi miji ba su fa kala talatin da uku haka zai zo na abada irin shekarun annabi yusuf ga kyau an masa na ban mamaki idan ya taho ka zo ka gane annabi yusuf idan fa ya taho a nan duniya ne kuma an ce an ba shi rabin kyau ne to in aljanna a je a cike masu wannan to a nan duniya da in ya taho wushiriyar shi ma har sai ke fita daga ciki kamar irin abin nan da ake ce ba menene irin abin nan mai wani kristin ne kuke ce mai ko menene eh wanda zaka yana yana flashing yana yana haske to haka zaka ga wuciyar shi idan yayi murmushi sai haske ya rika fita daga tsakanin wuciyarsa yana haro me yasa kaga matan nan sun haukace da suka ganshi ya fito daga cikin gida dama ga shi da kyau na dabi'a sannan kuma ga shi an zo an mai wata irin kwalliya kuma wadda ta saba ma wannan sannan ba su san za su ganshi ba sun zo sun shagala cikin gida sun saki jiki suna yanka yankan su aka zo ta ce mai ukhruj alayhinna fito su ganka da suka ganshi ya fito haba subhanallah suka ce hasha lillah barki ya tabbata ga Allah ma hada bashar wannan ba mutum bane in hada illa malakul kari wannan ba kowa bane face mala'iki ne mala'ikan ma ba ordinary ba mai karamci na daban ne na musamman suka yayyanke hannunsa fa da wuka amma ba su ji zafi ba saboda yadda suka ganshi to an ba shi rabi kyau aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka kuma yana gaba da shi wadan kyau amma shi kuma annabi sai aka sa jini ya tare kyar yadda baka iya kallon shi balle ka gano duka kun hada ido da gaba da kallo dole ka tukke da kai baka iya sallallahu alaihi wasallam to da ka abun dan a nuna Allah shi da iko lalle in an je lahira kai kallo sai dai fa ga wanda ya samu rahama domin wanda bai samu rahama wallahi ta kanki kawai yake jikin shi ma bai kalla ba saboda masifa balle ya kalli wani Allah ka tsare mu daga shiga wuta mu tafi ta da mu dare dare an da kai kai kada aka yi da rayuwa wa sauban idan yake qala wa ma ma hu hawdika ya nabiyillah ya nabiyillah ya ya ruwan taukin ka yake ya yake قال أشد بياضا من اللبن يا بنونو حسكي وأحلى مذاقا من العسل سبحان الله ما لذاني ruwannan na tafkin manzon Allah ya fi nono fari idan aka ɗanɗana shi a baki ya fi zuma daɗi wa atyabu ra'ihatan min al-miski kamshin sa kuma ya fi daɗi fiye da turaren miski من شرب منه شربة لم يزمع بعدها أبدا duk wanda ya kurbi wannan ruwan tafkin kurba daya wanda ya samu ya kurba ya sha sha daya mutum ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada wallan yusawwad wajhahu abadan kuma fuskar sa ba za ta yi baki ba har abada ko ya shi ko ina ya shi fuskar sa daga nan za ta yi wani irin fari ta yadda duk inda ka gaishe an san ya ta ruwan ruwan tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fuskar shi ba za ta ƙara baki ba wa an sauda radiyallahu anhu anna rasulullahi a da saura akwai akwai sarki to a shi kenan mu da yanzu mai fatan kawai ba karatun da Allah ya sa mu zama muna da cikin da za su ya sarki nan kawai kada wani ya zama iyakan mu da shi labari Allah ya tsare to a kan amma yau kuma ba je ko ina ba ai ba ji wani fani to Allah ya taimake mu Allah ya sa muna daga cikin da za su samu waɗannan abubuwa da muka faɗi na'am نكتفي بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقل معاشرنا ونقل وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد إلى السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن ضرار عنا واحشرنا في أمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين